أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau 21 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da 11 ga watan 8 miladiya 2020 daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa yau wato kamar yadda aka sani dai muna karanta wannan risala wato wato risalan da take magana akan hasken taqwa da kuma duhu ko abun nan dufai shi kuma na zalunci ko na sabo zunubi saboda haka yau za mu tashi nan ba ta goma sha ɗaya ko husulul falah li'anna man ittaqa ba wannan ba mai mai bane 20 sha biyar za mu tashi ko الخامس عشر الحصول على رحمة الله عز وجل wato idan mutum ya samu takawa to kuwa zai kai ta dalilin wannan ya samu rahama Allah tabaraka wa ta'ala dalilin takawa idan mutum ya riga ya zama daga cikin muttaqin to zai kuwa samu rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan ke nuna idan mafhumul mafhumul mukhalafa idan mutum bai da takawa to ba zai samu rahama ba kuma tun anan duniya za ku ga alama can da aka yi magana aka ce arrahimuna sai aka ce yarhamuhumur rahman masu tausayi su ma mai rahma zai ji tausayin su yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda ke cikin ƙasa wanda ke sama sai ji tausayin yanzu misali kamar yanzu misalin labarin da muka bada jiya a ce ma wata su ɗaure yaro da aka haifa ɗan adam matan baban shi saboda maman shi ta mutu su kama shi su daure a cikin garken tumaki shekara biyu yana daura a cikin garken tumaki ya zama shi ma kaman tumakin ba ci ba sha sai dai abinda aka ba tumaki shi ma ya ci abinda aka ba tumaki shi ma ya sha shekara biyu ba fabba labari gashi nan in ka duba zaka gani har da bidiyon gashi nan da karantawa ne a wata jarida rariya ta rubuta labarin sai ga bidiyon ma gashi nan an zo tafiya ma bai iya yi ya riga koma kaman rago shekara biyu yana daura cikin tumaki sai dai ya ci abincin tumakin ya sha abin da aka ba tumakin ya za a kai tunanin imani ga mai wannan sannan yau yau da safen nan na karanta wata baiwa Allah ana ci ta rasu ita ma ta yi rashin lafiya ta yi rashin lafiya can kafar ta ta kumbura aka kai ta asibiti likita ya ga kafa ta ɗururuwa ya tsaga kafai sai ga layu a cikin kafafu sun zubo a cikin abin nan ba daga nan kuma ta mutu auna irin waɗannan masifa kawai don mutane su su rayu mutum ya samu kawai abin da yake so shi bai damu da rayuwa wani ba ka gaya ma yadda za a yi waɗannan kai maganan takawa wurin su kuma kai maganan cewa su mage mutum wannan ta yi dalilin mutuwan mage ga abin da aka ce baiwa Allah ce fa mai ibada ta ɗaura mage bata ban magen nan ta ci ba bata bata ba bata bata ta ci ba aka ce ta mutu magen Allah ya fushi ta dalilin wannan ya sa ta wuta ga wannan kare ne aka shayar da shi shan ruwa kawai ruwa guda ɗaya ba ta kai an ɗaure shi mutum ya turke shi ya yi ta so ɗaya aka ga karen nan na lallage yana jin kishirwa aka ɗebi ruwa aka ba shi ya sha wanda ya haka tun da ruwa ya kala biyu ne wata ruwayan mace ce wata ruwayan namiji ne ya yi wannan zai iya yiwa al'amarin ya maimaitu Allah dai ya sani tun annabi cewa ya man qabla wanda suke gabaninmu ne abin ya faru saboda haka taqwa abu ne abun nan ba akwai inda muka karanta wanda aka ce wata mata ta shahara in baku manta ba cikin dumu'us salihin cewa an zo an ce idan mutum yana sai mutum yana da kuɗi ma ya isa zai iya zai iya zuwa wurinta ruwaya biyu ne wannan aka ruwaito shi sai da ya zo wurinta ya samu iko akan ta sannan ya tuna da Allah ya bari da safe aka ga kofar gidansa ya mutu kuma cikin wannan daren ya mutu kaga bai yi saban ba ya mutu sai aka rubuta a kofar gidan shi gashi nan a rubuce kamar yadda ka san ana sa poster ko a sa sticker cewa Allah ya gafarta ma wannan mai gidan kowa ma ya gani saboda me saboda takawa ya ji tsoron Allah ne ya fasa zunubin nan yayi abu duk da mun fara maganar zunubin bai zauna maganar muhimmancin ita kanta takawan ne to sai kuma an zo illan dukun abun to amma takawa abu ɗaya ne watakila mutum zai yi ko zai tsare ta dalilin shi Allah ya sa ya tsira muna fata Allah ya sa mu tsira dan tsarkin sunayensa na haka samun takawa yana sa a samu rahama in ka koma da ka juya abun mafhumul mukhalafa tunda aka ce samun takawa yana sa a samu rahama ashe rashin takawan kuma yana sa a samu azaba ya fito ko Allah tabaaraka wa ta'ala qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay yace rahmata ta hada komi ta kewaye komi ko ina tana nan amma wannan shamila ce a nan duniya amma khasa lil muttaqina ne faqat sai ce fa ta'aktubuha lil ladina yattaqun zan tabbatar da ita ga waɗanda suke masu takawa kenan ta amfane su haccan a nan duniya rahama ta kewaye komi rahmaniya ka komi nan ka abubuwa nan duka ana samu a yi musharaka in an yi ruwan sama kowa ya samu in an saki iska kowa ya samu in an yi kaza kowa ya samu a nan duniya har ma wani ma yana iya yiwa ma ya fi ka sabo kuma ya fi ka samu kai ka bi da'an saboda nan rahmaniya ce ba dole ne kowa ya samu ba saboda haka shi yasa ibnul qayyim cikin littafin sa madarijus salikin ya cewa kada ka kuskura ka auna samun duniya da cewa shi ke sa Allah ke son mutum ba shi bane zai iya yiwa mutum shi yafi kowa sabo a nan duniya shi yafi kowa laifi shi Allah ya fi ki amma ya fi kowa samu a nan duniya to amma fa lahira ba wanda zai same ta sai wanda Allah ke so sai wanda Allah ya zaba muna fata Allah ka zabe mu shi yasa ake cewa cikin aqidatu tahawiyya idan ka ga mutum yana tafiya akan ruwa ko yana tafiya akan iska ko wannan abin zai rifto ya ce kai tsaya duk mutane su fita in aka kalla ba za a kalli wilaya ba ce a ce wataƙila wannan wali ne zaman ka kai salloli guda biyar a rana a kan lokacinsu a jam'i ya fi waltaka kafi zama wali fiye da wannan domin wannan zai iya yiwuwa wannan jarabawa aka yi mai amma kai in Allah ya jawo ka kaje inda yake so ba jarabawa ba ce zaɓo ka yi alama ce ta zai ma kyauta amma in a duniyance ne don kaga ka samu wani abu jarabawa ce amma duk sadda Allah ya taimake ka kai abin da'a in ka samu ka ce subhanallahi wa bihamdihi so daya gode ma Allah zaben ka akai in bai zabe ka ba wallahi ba za ka fadi ba har rana ta kare ba za ka yi ba za ka yi ta shagalin ka ne ba kamata no balle kai so in ya baka dama ka ce subhanallahi wa bihamdihi so daya dan ka zo kusa da shi ne ya zabo ka ne ka zo kusa da shi ka samu wani abu in ba ku manta ba can da mun karanta ai mun karanta cikin littafin wannan ne da atur rasul sallallahu alaihi wasallam da ashabihi cewa tasbihi daya ka samu ai ma tasbihi daya ya shiga littafin ka a rana daya yafi a baka duk duniya da abin da ke cikin ta domin shi wancan zabi ne na Allah sauran abubuwan ko jarabawa ne sai dai ya laita qaumana ya'lamuna zalika galibi mutane kullum abin da suke aunawa ga zabin Allah shine samun duniya idan mutum ko uwa ce ko wane ne sai su ce su in ɗansu suka gan shi ya samu duniya yadda ake su ce su ba abin da za su ce yanzu sai dai su ce sun gode ma Allah dan Allah ya gama masu komi alhali dan fa ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da addini amma tun da dai sun samu su sha ruwan sanyi su sha kaza a ɗauke su a motar da suke so a kai su ina ai masu komi ɗaki katon tibin bango komi a haɗa sai su ce su ba abin da za su ce ai ɗansu ya gama masu komi Allah ya gama masu komi bayan ɗan kuma ƙarshen ta kwance shi yake ko sallah asuba baya yi ta ranar nan fa wani na gaya min ina ya mance wanda yake gaya min labari yace sun je gidan wani ɗan majalisa wai ni ban san shi abin da ya kai shi ba amma da suka je gidan karfe biyar da rabi na asuba amma an cika gidan mutane na nan kaga nan suka kwana ba maganar sallah ba jira ake kawai shi ya tashi kuma da ya tashin ya raba masa dubu biyar biyar da azumi ne za fara azumi ya sa dubu biyar biyar a yan blog tunda dai kayi kwanan zaune matsiyacin karshe to bari a baka dubu biyar ka tafi ka je yanzu ka ci abinci dubu biyar biyar yake rabawa suka je gidan suka kwana karfe biyar da rabi na asuba sun cika gida sannan suka zo yanzu karfe biyar da rabi na asuba har kana da bukatan abun nan ba kai wallahi ba mu gane addinin nan ba da mun gane addinin nan da ba haka ba ku auna fa bayin Allah waɗanda za su ce a masallaci fa aka ɗauko kuɗi a masallaci sahabin manzon Allah yake ɗauko kuɗi ya zo da su masallaci ya sa yaransa su ƙuƙƙulla a cikin jika a jera sahu-sahu wanda duk ke bukata ba sai kaje ka ce kana bukata ba ɗauki in ka tashi da ka gama sallah kana da bukata ɗauki kamar yadda ake aje dabino kamar mu ne in aka aje dabinon ma wani sai juye shi wuce kuɗi ake ɗaurawa a cikin jaka a aje sahu-sahu a jera daidai yadda mutane ke zama idan ka tashi kana da bukata dauki kuma kullun juma'a sai an yi haka amma wani bawan ya tashi shi bai dauka ba aka tambaye shi bayan gidan shi an yi kwana fiye da bakwai ba dora tukunya ba matar shi tace haba ni fa na gama hakurin nan naka hakura na hakura yara kuka kai kanka kai ta mutsu mutsu yunwa ni ma yunwa gashi har a masallaci ana raba kuɗi ga wanda ke raban kuɗi ka san shi ya san ka har kana karatu a wurinsa shi ke aiko da kuɗi a raba amma kai ba za ka ɗauko ba ya ce yana jin kunya ya je masallacin Allah sannan ya nemi wani abu wurin wani Allah ku ji fa yana jin kunya ya je cikin masallacin Allah ya nemi wata bukata wurin wani wanda ba Allah ba da haka ba zai iya ba ta ce to ai kana zuwa karatu wurin shi in ka je karatu wurin shi ba sai ka roƙo ba ya ce ta wataƙila zan iya suka je wajen karatun aka zauna aka yi karatun kowa ya tashi shi bai tashi ba sai ya gane yana da bukata tunda bai taɓa tambaye shi wani abu ba ya ce na lura yau akwai wata bukata da ka sa ta sa ka zauna ya yi shuru ya sun koyar da kai ce ba za ka iya ba na sani sai ya kashe fitila da duhu ne ya kashe fitila ce yanzu na kashe fitila ba na ganin ka ba ka gani na faɗi menene matsalan ya ce gaskiya ba zai ya ce to akwai dai bukatuwa ya ce to na gane shikenan da safe ya aika da yaron shi ya ce an ce ya turo bayi ya turo bawa ya zo ya anshi sako ya ce to inda ina da bawa me zai sa haɗin ce ma wani ina da bukatuwa ba sai sai da bawan ba sai har na mallaki bawa don me zan ce ina da bukata aka koma aka ce mai ai bai da bawa ma ce subhanallah a ce kaman wane bai da bawan da ke masa hidima sai shi ke hidima da kanshi sai ya ɗauko buhu-buhu aka ɗauko buhunna da bayin aka aiko da kuma ka karanta ba wani sabon karatu ba ne aka aiko buhunna ya ɗauka buhun alkama ne ko wani abu yana ganin buhunna an shigo da shi kuma ya shiga kama mata shi faɗa ya ce kin gani yanzu kin samu kai kukan Allah wurin wani yanzu a shigo da buhunan nan cikin gidanmu kenan mun kai kuka mun roƙo har an kawo mana ta ce to ba da zamu ne kwana nawa ba mu ci ba kwana nawa ba a ci ba a gidan ai mun kai matsayin da ya halatta mu roƙan shi kuma ya zo ya ba su wannan buhunan nan dukka cike suke kuɗi ne ba gari ba ne aka ci kosu da kuɗi yadda har su mutu ba za su iya kashe su ba sannan kuma bayin aka ce su ma bayin in sun kawo kayan su ma su zauna gidan kawai shikenan da bayin da komai an gama man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid mun karanta da yawa kama mutane abin da suka dauka kullum in kaji suna cewa wane ya haye wane ya zama don wane ba shi da matsala wane ya zama goska wane ya zama kaza ko zama suka yi wajen hira suna cewa wane ya burge su da wahala kallama tajid nadir jiddan ka ji wanda suke cewa ya burge nan addini ne ya sa ya burge su kawai ya samu wata rayuwa ce ta duniya ya burge har ma wani ya zazzagi Allah a lokacin na ma'ana tunda wani yana iya ya ce oh wane classmate dina ne gaba ma muke na ma girmai a makaranta ina alhuda-huda ko ina wacece ina wacece da shekara biyu kafin ma shi ya zo kuma ma dama can na ma fi shi kokari sai ya ce amma mu ba mu san abin da muka yi ma Allah ba ya bashi su bai basu ba ko ko ha'a mai suna a ce moni miss road ko moni miss road ga inda ya kamata su zo sai suka zo nan wa ake zargi ba wanda ya bada su ba ba wanda ya raba su ake zargi ko ko mutum ya ce shi me yi ma Allah hadda tuhuma mutum ya ce shi bai san abin da ya ma Allah ba ko ya ce su su korakiya suka zo duniya ko su sun zo yawo an raba ban da su ya subhanallah to auna sau da haka galibi haka ake auna ta duk tunanin mutane galibi ya tsaya mutane sun zama munhamikun kawai abin da mutum yake tunani duniyan nan in mutum ya tashi kaji yana bakin ciki idan ya ce bakin ciki na damun shi ko damuwa na damun shi wallahi da za ku zauna da shi gaba ɗaya gama damuwan nan zaka ji iyakar ta duniya ba maganan tunanin lahira yana kallon shekarun shi idan ya je ya mutu yanzu me zai je ma Allah ku duba nan muka yi magana fa Hatim bin Asam ya zauna yayi tunanin shekarunsa yace yau shekararsa 60 ya ce shekara sittin wajen kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar kenan ya yi a duniya sai kawai ya ce to yanzu ko da laifi ɗaiɗai nike yi a rayuwa laifi nawa na yi saboda haka ya kuka ya su ne kawai ya mutu da ya mutu aka zo gaban gida abin nan gawarsa aka ji ana cewa ya albishirin wanda tunanin zunubin shi ya kashe shi bai fada ko ina ba sai cikin firdausi a wani ka gani shi muka karanta hatim bin asammi din diyarsa za yi tafi aikin hajji ko za su je aikin zai je ya ce bana yana da bukata ya je aikin hajji aka ce ai ba komi a gidan ba abinci a gidan ba komi a gidan yanzu in mun tafi to ya za a yi ta ce to yanzu ita babbar diyar ta ce ko bar shi ya tafi aikin hajjinsa dama yana nan ma ba hannunsa muke ba hannun Allah muke sau da haka yanzu in ya tafi fa sai mi abin nan ba mu bar shi kawai mu tafi mu bar abin nan a hannun Allah ya tafi bayan kwana biyu aka zo ko aka koma gidan jiya ba komi gidan sauran ƴaƴa suka fara zarginta da maman su to gashi nan mun ga maki in dai yana nan gida watakila zai wani kokari mu samu abin da zamu ci yarinyar nan ta shige daki ta yi kuka ta ce ya Allah kada ka kunyata ni wurin mutanen nan ina da yaƙini na gamsu da kai shi yasa na ce baba ya tafi dan na san zaka ba mu mafita Allah kada ka kunyata ni wurin waɗannan bayin Allah an an sha da ana nan sai gashi an zo gida an yi sallama da mutanen gida ku kawo ruwa sarki zai sha za a sha ruwa ku kawo ruwa ba sarki ku kawo ruwa ana neman ruwa a sha ba su san mai shan ruwa ba suka wanke yarinya ta wanke kwano ta ɗauko kwano mai kyau ta ɗebo ruwa mai sanyi ta ɗebo ruwa mai sanyi kawai ta je ta kai da ta je ta kai aka sha ruwa ashe sarki ne aka sha ruwa aka gama bayan an gama sarki ya tambaya wannan gidan gidan wane ne aka ce wannan gidan hatim bin asommi ne a'a to ya aka yi daga cewa za a sha ruwa suka karrama mu suka ɗauko ruwa cikin wannan kwano ruwa mai sanyi aka ɗebo aka ba wanda ba sani ba ya ce gidan nan sun cancanci a kyautata masu ya ɗebo kuɗi ya cika kwanan nan ya ce duk mai so na shi ma abin da ya mallaka ya kawo a zuwa cikin kwanan nan aka cika kwano da kuɗi zinariya ba aka cika ta da kuɗi aka maida masu kwano yarinya ta ga kwano cike da kuɗi mamanta murna saura murna ita kuma ta ƙara fashewa da kuka a'a iyayenta suka ce kemi wace ɗazu kin yi kuka da muka yi complain yanzu kin yi kuka da kuma muka samu abu to menene manufarki ta ce abinda na gani shine ɗazu muna cikin damuwa yanzu Allah ya turo wani bawa guda ɗaya ya kalle mu dalilin ya taimaka mana yanzu mun koma murna muna ganin mun fita daga talauci yaya da Allah ne mana kallo ɗaya idan ɗan adam zai mana wannan kallon mu ga cewa mun gama da mun fita daga cikin bakin ciki to ina ta da Allah ne ya kalle mu in muka yi abin da Allah ya kalle mu shi ta auna duniya ne ita ko lahira sau da haka shine abin duk wani abu da kaga ka samu auna shi kaga wannan abun yanzu to ba nan ba Allah ya sa ka da ya tsaya nan shi sa su magabata ko kirkin su aka faɗa ko darajar su aka faɗa sai sa Allah ya sa yadda kuka san mu anan ya zama yadda muke a wurin Allah ya fi yadda kuke ganin mu saboda can ne tabbas wataƙila ya ɗan fito ya jama'a sau da haka wannan shi ne don haka wannan rahama wasi'at fasa'aktubuha lillazina yattaqun zan rubuta ta ko in habunan din ta ga wanda suke masu takawa wayutuna zakata waɗanda suke ba da zakkan dukiyansu ko ko zakkan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masu yi sadaka ta wajibi su sadaka ta tatawwai ko ko duk abinda Allah ya hore masu akwai zakka shi can muka karanta ko zakka ilimi karantar da shi aiki da shi karantar da shi zakkan kuɗi gashi zakkan matsayi kana da matsayi taimakon wasu akan wannan matsayin a ji daɗinka ba ka zama masifaffe ba dalilin matsayi kowa na kuka da kai in ba in kai haka ka ɓata matsayin da ka samu kyan matsayi amfani kana da matsayi an ji daɗi a lokacin ka ba a manta da kai amma ka rike matsayin da ba za a manta da kai ba saboda masifarka to ko Allah ya sauƙaƙe mana da wannan wannan wannan sune zakat da ake magana zakkan ilimi gashi zakkan matsayi alja fada aji gashi zakkan mulki kujeran mulki gashi kowa an san baka iya ma kowa in kana mulki dole ne kai ma wani wata rana wani ma ka bata masa kuma daidai kai kai to amma dai mutum ya iyaka abin da zai ya kwatanta yin ma mutane adalci to idan kai wannan shine amfanin waɗannan abubuwan kowane da zakkarsa zakkan wannan gashi zakkan wannan gashi haka malamai suka yi bayani masu abun ina fata an gane sau da haka wannan wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda yake su kuma game da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da aka bayyana masu suna imani وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك wannan littafi ne mun saukar da shi mai albarka ne littafi ne mai daraja mai albarka fattabi'uhu ku bi littafin nan kawai alqur'ani ku bi wanda yazo da littafin nan Muhammad alaihi annabi Muhammad alaihi abdullu salatu taslim domin duniya bata taba ganin irin shi ba in an bi shi za a zauna lafiya in ko aka bar manzon Allah duk halin da mutum ya shiga yana ganin ya ji daɗi wallahi wata rana sai ya yi nadama. Wattaku ai la'allakum turhamun sannan kuma ku ji tsoron Allah ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala saboda a ji tausayinku saboda a ji tausayinku insha Allah a ƙarshen littafin za mu karanta wata kutuba da Ali bin Abi Talib yayi su asalin wanda suka yi magananta sun yi ta ne dan saboda lugha shi kuma da yayi ta ya yi ta ne mahaɗa ce ta tattara dukka yadda ya fassara taƙawan nan da ya magana ya ce alkhawfu min aljalili wal amalu bit tanzili wal rida bil qalili wal istidad lil yawm ar rahil to sai da ya shirya shi a cikin wannan kuduba sama da kalmomi wajen dubu biyu da wani abu magana larabawa ke yi suke cewa galibi akasariya larabci babu wata kalman da yawanci za ta zo sai akwai hamza a ciki akwai alifun a ciki shi kuma ya ce bari ya masa kuduba wadda ta shafi sama da kalma harufa wajen dubu biyu da wani abu kuma bai sa alifun din ba to in ka kalle ta gogewa ce ta harshe ake magana a babin amma kuma gogewa ya yi ta takawa ce ya yi magana tun daga nan har zuwa cikin kabari sai da ya magana a kai har tsayuwa gaban Allah har ba da littafi a shiga aljanna ko wuta a cikin wunin kuma babu alifun in ba inda ya kafa hujja da aya ta Qur'ani ba tunda wannan bai canzo amma sauran maganganun da ya har ya gama su ba alifun insha Allah za ku za kawo ku da shi za a rufe littafin in ya je karshe in Allah ya yarda bi idnillahi ta'ala to sauraka sai mu gani mu ba lugan ya dame mu ba wa'azin da yayi a cikin ne da yayi daidai da karatun da muke shi zamu kalla wurin na fata na fata an gane wannan shine saboda haka su masu takawa za su samu wannan wattaqu la'allakum turhamun as-sadis ashara at-taqwa tasmuru al-fawza bi wilayati Allah taqwa wannan takawan nan yana haifar da mutum ya zama waliyin Allah ya samu jibinta zuwa ga Allah ya samu Allah ya jibince shi tabaraka wa ta'ala qala ta'ala inna awliya al inna awliya'ahu ay inna awliya'uhu in awliya'uhu afwan ba inna bane in awliya'uhu shi sai sai sai abun nan in awliya'uhu illa al muttaqun babu wasu daga cikin masoyansa masu baya da wasu masoya waɗanda yake so ya jibinci al'amarinsu ya taimake su a duniyansu da lahira sai suwa illal muttaqun sai masu jin tsoronsa masu takawa walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba su suna ganin in sun yi samun duniya sun yi abin nan sai Allah na son su kai ka ce karuna ne su tunda karuna ga dukiya ga komi an mai wa'azi ya ji tsoron Allah ya ce a'a shi ai alaman ma an zabe a lahira shine wannan innama utituhu ala ilmin indi saboda haka an bashi ilimi saboda ma an bashi ne dan ya cancanta ne ma ya dace to ba haka bane wa qala azza wa jalla wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd su azzalumai waɗanda suke masu macuta sashen su suna jibintar sashi ne sashen suna son juna amma shi ko Allah ba ruwan shi da wannan wallahu waliyul muttaqin Allah tabaraka wata'ala shi ko yana libintan masu takawa ne kawai waɗanda ke jin tsoron sa sune nashi waɗancan tsoron duk da shi ya halitta su halitta ta asli amma yanzu bai zabe su a matsayin su ne kusa da shi ba saboda ƴan tawaye ne su ya fito asabi ashara goma sha bakwai at-taqwa tasmuru tawfiqa sahibiha lit-tafriq bayna al-haqq wal-batil ita wannan taqwa attaqwa tasmuru ko tawfiqa sahibaha ita wannan taqwa tana haifar da datar da sahibiha mai ita wanda ya samu taqwa to taqwan za ta haifar mashi da ya dace littafriqi bainal haqqi wal batil ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya babban masifa yau mutane mutum a rika ganin shi wani shi super genius ana ganin yana da kwakwalwa ana ganin yana da kaza shi ya gamsu da tunanin shi cewa duk abin da ya faɗa daidai ne alhali kuma bai san bai san bai sani ba saboda takawa ita ke ba mutum daman ya rika tantancewa yana bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya idan babu takawa komi daidai ne a wurinsa ku koma cikin madarijis salikin ku gani da aka yi maganan cewa ihdinas siratal mustaqim wannan siratal ladina an'amta alaihim ko ko wanda yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace in Allah ya taimaki mutum zai sa ya rika bambancewa a haska masa ya rika gane daidai da ba daidai ba zai iya tantancewa ya gane wannan daidai ce wannan daidai ce wannan ita ce shiriya ta Allah to in ya shiryar da mutum a haka zai rika gane wannan in ya ji gaskiya zai san ita ce in ya ji ƙarya zai san ita ce yumayyizu aw yufarriq bainal haqqi wal batil amma idan mutum ya riga ya halaka ya zama munhamik ya zama ya bata sosai to bai iya ma gane gaskiya da ƙarya bai ya bambance su duk daidai suke a wurinsa kullun sawa bai bambancewa wannan halaka ce saboda zuciyar shi ta riga ta zama kalbun mankus shine ibnu al-qayyim ya magana cikin wancan littafin sa wato igafatul lahfad ko idan zuciya ta zama mankus to zunubi ne mutum yayi laifi kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza sai a rika sa ma zuciyan nafta sauda ana sa mata wani baki hatta koma ta koma gaba ɗaya ta rine kawai ta zama abin nan din a wannan lokacin zuciyan nan ba ta iya karɓar gaskiya ko an ba ta gaskiya ba ta ganewa ya kwatanta shi da kaman kofi ka ce ka juya kan kofi ya kallo ƙasa kuma ka ce ka cika ta da ruwa ya fito a ɗauki kofi ba a tsaye ba a zaunar da ita ba a a kife ta sannan kuma a ce cika ta da ruwa shekara nawa za ka to kamar haka wannan zuciyar take duk abin da aka sa mata bai shiga ciki sai dai bi ta baya kun dan gane misalin ya jama'a kwatanta kife kofi ka cika ta da ruwa dakta a kife kofi kuma a cika ta da ruwa zai yi jamilu ka cika kofi ka kife kofi ka cika ta da ruwa yaushe za ka cika ta to wannan zuciyar kamar haka take idan ta zama haka duk abin da ake sa mata na gaskiya ba ta karɓar shi ba ta ganewa shine can qur'ani yace laifi ne kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciya ta riga an tsatsa abinda suke aikatawa a cikin suke aikata na zunubi rana ala qulubihim ya riga ya tsatsa zukatan su don haka in an kwana gaya masu gaskiya ba ba sa ganewa hasali ma sai dai su rika izgili da masu gaskiyan tunda can gaba in aka je ƙarshen suran ka duba can wa idza marru bihim yataghamazun wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun ka gani da suna gane gaskiya da ba su san shirye ba san a a su ne batattun ma sai su ce waɗannan mutanen batattu ne inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin aka bayyana masu to za a rama فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون كو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون so da haka haka za a yi su rama tunda sunan sun masu izgili suna ganin su ne a wannan ba to haka kullum ake tafiya in baka in ka lura masu addini in ana magana addini wanda ba ruwan shi da addini duk yadda aka gani yake suke kuskure shi ke daidai ko matan ma cikin suratul baqara har ma ganin su ke wawaye وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إن أنت مسو فرقو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض kada ku yi ɓanna ku ɓata gari ku ɓata al'um ku ba su ce inna ma nahnu muslihun gyara muke yi sai ai gyara kawai mu ba kowa gyara kawai muke yi muna gyara ne bayan kuma barna suke a cikin sun rusa komi sun yi barna sun yi barna ta nan sun yi barna ta nan amma aka yi masu magana sai gyara suke sau da zuciyar ta riga ta zama munhamik abin nan ba ta zama mankusa wa idza qila lahum aminu idan aka ce ku imani qalu anu'minu kama amana sufaha zamu imani kamar yanda wawaye suka imani haka suke cewa ko matan cikin wata sura da aka yi magana annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka ce wa ma nara kattabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i mu fa muna ganin masu bin ka ba muna masu bin ka ma muna ganin su fa ba kowa kaskantattu ne wanda ko tunani ba su da shi ba su tunani shi yasa suke bin ka ma kai to auna to haka haka ake kullum haka za ta faɗa tsakanin ƙarya da gaskiya faɗa ne wanda baya karewa za a yi ta yi saboda jisar da ake so a janye mutane a nuna masu abin nan gani suke kai ne ma kake ba daidai ba a samu inqilabul mawazin tamaman bi tamamin asbaha al-haqqu lokacin da za a zama asbaha al-haqqu batilan wal batilu haqqan a waye gari ƙarya ta zama ita ce gaskiya gaskiya ta zama ita ce ƙarya Sheikh Abdulhamid Kish na sha faɗin maganar nan sai da ya bada kissa wata rana yace babu abin da zai sa al'umma su halaka kamar lokacin da aka samu inqilabul mawazin sadda gaskiya za ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya ya ce banu isra'ila sai da suka kai haka aka kai ga an juya hukunce-hukunce ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ita ce ƙarya ya ce har ya kai ga wata rana wani mutum yana kiyon saniya shi kuma makwabcinsa yana kiyon godiya saniya ta haihu ta wannan makwabci talaka shi ko wancan mai kuɗi ya ce sani ya shice ta haifi dan maraka dan maraki godi ya shice ta haifi dan maraki shi ga mai saniya amma dan maraki ya ce godi ya shice ta haifo ta ta haifo wannan dan maraki aka fara rigima talakka ne shi aka kai kara wajen alkali mai kudi ne ya dauki kudi ya ba alkali aka yi hukunci aka zazzagi talaka aka ce wawan banza godi ya ce ta haife shi mana kai baka ganin su duka suna da kafafu hudu baka ganin kunnuwansu suna yin haka da kunne iri ɗaya baka ganin bakinsu baƙi aka kwace aka bashi ya ƙara kai ƙara wajen wani alƙalin shi ma aka je wurin alƙali shi ma aka bashi kuɗi shi ma ya hukunci irin wannan ya bashi ɗan maraƙi aka ba mai godiya ɗan maraƙi sai ya ce to bari ya ji labarin wani alƙali bari ya kai ƙara wuri na uku idan aka yi hukunci hukuncin da aka yi ya haƙura da shi sai in an je lahira ya kai ƙara wurin wannan alƙali ya kwatanta ma alkali ga yadda abu ya faru alkali ya ce ya ji sau da haka za a yi hukunci shi ko mai kudi ya ce to a yi hukunci mana yanzu ya ce a'a ba zan yi hukunci ba yanzu sai bayan sati ɗaya saboda me za ka bari sai bayan sati ɗaya kai hukunci alkali alkali ya ce saboda a ƙa'idan mu ta banu isra'ila a alkalai alkali baya yin shari'a lokacin da yake al'ada sai ya gama al'ada ni kuma kwana shida nake yi idan na gama shida na ran na bakwai sai in wanka in zo in yi in yi shari'a mai kudi ya ce ta namiji da al'ada ni ba taba jin namiji da al'ada ba ka ce kana kwana shida haka je kai wanka ya ce to baka taba jin namiji da al'ada ba amma ka taba jin godiya ta haifi maraki yadda baka san wancan mun ma ba san wannan ba yadda baka san a ɗabi'a al'ada ka san namiji bayin al'ada to mu ma mun san godiya ba za ta yi dan maraki ba da haka zaliyo ba za aka kwace marakin sa aka bashi abin sa to na hanin ya kaga yanzu yadda ake mhm wata illa ba ka ta hukuncin a wani wurin ya wuce ba wannan to ga abin da aka yi da alkali shurai an zo mutum ya ɗauki kuɗinsa amana ya ba mutum ajiya amana ce ga kuɗi na rike min amana ya zo a sa kuɗi ya ce a ina ka ban kuɗi waye shaida shi Allah ne shaida ne kan bani da shi ne ga wan kudi ba aka kai ƙara wajen alƙali ga kudi na ba shi ajiya shi kuma ya musu to kuma ba shaida to shi ko alƙali Allah ya ba shi basira sai ce yanzu abin da za a yi kai zauna nan a ina ka bashi kudin da kace ka bashi yace ai a karkashin wata itaciya suka zauna katuwa itaciya suna hira ya ji daɗi ya gaishe da amana ya ɗauki ajiya ya bashi saboda halin rayuwa to gashi kuma ya ce ba ba shi ba ce a tun da ya yi musu kuma ba shaida ai ba yadda za a yi zauna nan kai kuma yanzu tashi ka tafi wurin wannan itace kai ta tafiya har ka kai wurin itaciyar nan da kace ka bashi kuɗi wataƙila kuskure kai ba shi ka ba ba inda kai aiki yawanci nan kake tuna yadda aka yi ko ma wurin itace ka zauna ka sake tunani ba mamaki ka tuno wanda ka ba umarni ne daga kotu tashi ka tafi ya tashi ya tafi ya kama hanya ya tafi alkali ya ta shari'a shi ya ta shari'a shi ya ta shari'a shi can bayan ciko abokin abun nan husuma ya ya ya manta sai ce malam kana ganin yanzu bawan Allah nan ya isa ya kai wurin nan da ya ce ya ba wannan mutumin kuɗin nan ya ce a bai isa ya kai wurin kai ya wurin nan fa da nisa to to ka kuɗi shi ka bashi ba ka san bai baka ba ka san inda aka bada bai baka ba ka san inda ya bada su ya kuka gani to kaga ana so a hukunci amma yanzu da ba son a hukunci hukuncin da za a yi cikin minti goma sai shekara goma ana fama daga na ya zama kanzon kurege ta'una sau da haka haka abin yake Allah dai ba mu mafita ina ne sau da haka su waɗannan za a ba su dama su rika bambancewa in Allah ya taimake ka kana iya jin gaskiya in ta shige ka kaji kana su Allah ya taimake ka in ƙarya ta zo duk walawalar da za a yi maka ji ba baka natsu da ita ba alama ce ta kyauta daga Allah ku diba wancan lokacin da wani da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka zo ne kana tambaya game da menene birru ko yace istafti nafsaka nemi fatawa a kanka domin albirru wannan matma'anna ilaihi alqalbu ko shine abin da zuciya ta tantana su shi ko ɗayan fa so na ma haka menene ma abun ya haka bi nafsika ko abin da ya ma kaikai abin da kaje na kaikai a cikin zuciyarka ba daidai bane wani yazo yace aka ce yazo yana tambaya aka ce istafti nafsaka tambayi kanka yace wannan da'a shine abin da mutun ya natsu akai ita ko rashin da'a ma karihta an yattali alaihin nas abin da baka son mutane su ga kana yi in su kana yi baka ma so su san kayi tambayi kanka kaji ka san mummuna ne abubuwan da na to to ka gani fa alhamaha fujuraha wa taqwaha haka aka sa mare an nuna mata ga fujur ga taqwaha wanda Allah ya so shi zai ba wannan in Allah bai so ba zai bari ba ka gane ba a gane to in mutum ya samu shiriya ya gode ma Allah ta ba shi yasa kullun roƙon shiriya ake yi kullun roƙon shiriya ake yi wasu suka ce to in an ce ihdinas siratal mustaqim kullum mu ta cewa Allahumma hdina Allahumma hdina ihdinas siratal mustaqim to waɗanda Allah ya riga shiryar da su su bari su su ma su ci gaba da cewa ihdinas siratal mustaqim sai aka ce to waɗanda Allah ya shirye in sun ci gaba da addu'a suna cewa ihdinas siratal mustaqim ta su ta tashi daga shiriya ta farko yanzu abinda suke nema sabati da istiqama akan shiriya su doge akan shiryan ba su fita ba har su mutu akai shi ma wata shiriya ce wata kyauta ce ta daban ya fito na'am da wannan kenan saboda haka wannan ke aina ne ma wa inna zalima mun gama wannan asabi ashara shi na karanta ko shine zamu yanzu shine wancan ai at-tafriq للتفريق بين الحق والباطل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك كبادة جسكي هذا الله إن تتقوا الله in har kuka ji tsoron Allah tabaraka wata'ala tsoro na gaskiya kuka ji tsoronsa ya ja'allakum furqanan Allah tabaraka wata'ala zai sanya maku wani abu fahimta ku gane littafin sa da zai sa ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya furqanan abin da zai sa maku bambancewa ku tantance wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce duk sanda suka zo ma nan muka karanta wani daga cikin magabata ina tsammanin ibnu taymiya ne aka ce idan ya tashi zai sa hukunci a cikin littafinsa zai rubuta farko dai zai yi salatul istikhara sannan ya kwanta ya buga fuskar shi a ƙasa yana kuka yana roƙon Allah dan Allah ya bance mashi ya gane gaskiya sannan ya sa ta a cikin littafin nan sai yayi wannan sama da su 40 yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sannan ya faɗi yayi sujada yayi sujada yayi kuka akan Allah ya bambance mai tsakanin wannan abu in ya samu remote kenan ga abu ya kasa bambance gaskiya ce ko ba gaskiya ba kuma yana son ya fahimci gaskiyar sannan ya sata a littafinsa to kowane sai yayi wannan aikin yana nan cikin wancan littafin da nake karantawa al-Ashiq wancan Ashiq din can a ciki yana maganar magabata da yadda suka yi wannan aikin na addini sai yayi wannan aikin duk mas'ala in ta zo sai yayi haka ya roki Allah yayi kuka yayi sallah sannan ya faɗi ƙasa ya buga goshinsa a ƙasa ya yi kuka ya kuka don saboda Allah ya tantance mashi tsakanin gaskiya da ƙarya don kada ya sa ƙarya ya sa ta cikin littafinsa gashi nan mun samu aiki kyauta kuma mu damu da shi ba to saboda haka haka suke wajen neman gaskiya ana neman gaskiya kuma ba wai su kadai ba auna lokacin da muke karanta dumu'us salihin in ba ku manta ba mu koma da kucan baya annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam an tuna ko lokacin da aka je aka yi aka yi fada aka kamo wani sarki ko aka kamo da diyarsa kun tuna da diyarsa da kai aka kamo da diyarsa da aka kamo diyan aka zo da ita sai ta dinga bakin ciki ta rika kuka kullun tai kuka kullun tai kuka shi kuma yana son ta yarinya ce wadda a cikin duk matan da ya aje ba kamar ta yana son ta sosai yarinya ta rika kuka to ɗabi'an mu abun nan ba haka ake a ɗabi'atan ka kawo mace ita ce kake ganin kana so sosai kullun tai kuka kana sai ka ji damuwa saboda haka yazo ya samu damuwa menene ne kike ma kukan nan tace ita abu ɗaya take so ai mata ga ta dai da bayi ga ta da kaza an gama mata komi amma ita tana bakin ciki in ta tuna da babanta saboda haka roƙon da take yi ma shi sarki abin nan annabin Allah a yi mata ɗan mutum-mutumin abin nan ɗinta surar babanta kawai ta rika gani tana tuna da shi kamar dai a ce yanzu a aje mata foto kamar hoto a zo irin katon hoton nan da ake sa ta ce a kawo mata irin wannan a lokacin su ba hana ba ya ce ba komi aka yi mata da aka yi mata ta aje can lungu sai ta yi mai kwalliya ta ɗauko kaya na baban irin wanda ta ɗauko ta sa mai ta sa mai kaya sai ya zama kaman babanta in an kalla tunda an yi mutum mutumin irin shi kuma ga kayan baban ta sa sai ta rika dariya tana jin daɗi kullun da safe ta je ta gaida shi tun tana yi ita kaɗai har yaranta suka rika raka ta sai su je su yi ma wannan gunkin gaisuwa su yi ma wannan gunki gaisuwa abu mutane sun ji sun sani bambancin shugabanci irin namu na wannan zamanin wanda mutum yana ganin abin da ake ba daidai ba kuma ka ɗauko shi ka sa kusa da kai ba zai gaya ma gaskiya ba ko dan ya san baka ansa ko dan yana tunanin ya gaya ma gaskiya za ka sauke shi daga matsayin da yake kai saboda haka sai ya rike har kai mai magana ya ce a'a shi fa ya san fa ba gaskiya ba ne kuma ya san kai an gaya ma ma ba za ka ji ba shi dai a bar shi abinci yake ci yanzu a wurinka abinci yake ci haka fa ake cewa yanzu sai a ce a ban mutum mutum ya ci shi a bar shi abincin shi zai ci ina za a nemo wani munafiki in ban da wannan mutumin da zai ku duba daga cikin abin da aka ce mutane guda uku wanda Allah ranar kiyama ko kallon su ba zai yi ba ɗaya daga cikin su shine wanda ya je yayi mubayi a mashugaba ya nuna mai ana tare kuma a zuciyar shi ƙarya yake ba wani abu ya sa ya mai mubayi a ba sai dan ya samu biyan bukata ranar kiyama Allah ko kallon shi ba zai ba mutane uku aka ce Allah ko kallon su ba zai ba wannan na ciki wanda ya mubayi a ɗayan ba mu ma san shi ba ɗayan cewa aka yi mutum ne yana da raran ruwa ga wani zai wahala ku duba fa irin yadda ake kula da ɗan adam shi yasa nake ce mana da mu ɗin da masu jagoran mu dukkan mu da maldamal muke wallahi ba mu san menene Allah ya shirya ba akan matsayin ɗan adam kawai dai ana magana ne wasu su fito su ce su ne yan human right ba su ma san meye human suna magana akan abin da ma ba su sani ba dan in sun san me suke cewa abubuwan da ake yi da sun yanzu sun ihu duniya ko ina ko waje amma abin da ya masu daidai ne suke suke magana wanda su wanda yake abin nan ba ra'ayin su ba sa ma magana mutum ne fa masu human right ne fa suka yi fada akan cewa ana auren mata hudu sannan kuma wani ya zo suka ce ya kamata ban matan ma kowace ta aure nata ita ma ta karo sannan aka samu kuma mai tamanin da shida kuma suka ce shi kuma ya yi daidai shi ya auro tamanin da shida tun da shi ya saba ma Allah ya saba manzon Allah a nan an goyi bayan shi amma mai hudu shi da ya bi shari'a shi kuma ya yi ba daidai ba to saboda haka ana magana abun nan ne aka ce na ɗaya shine wanda yana tafiya a hanya ko yana da gona inda ruwan shi yake gangarowa shi ya amfani da shi ya samma makwabcinsa ko ko matafiyi na tafiya a hanya kai da ruwanka ya nemi ga kishirwa ta kama shi ka san mai ya sha kaki har kishirwan nan ta illanta shi ruwa ka san mai ruwa baka san mai ba har ruwan abin nan ya illanta shi wannan yana daga cikin wanda Allah ko kallon shi ba zai ba ranar kiyama to wanda muke magana na mahallin shahid shine wanda zai je ma shugaba magana rumuyi rumuyi muna tare muna tare amma ba wani abu ya sake tare da shugaban nan ba sai dan abin da zai samu ya ci kawai bukatar shi ne ko za a bashi kwangila ko saboda kawai shi bukatar shi saboda shi ma dama so ke samu wani abu amma in ya koma gefe ya ce a mu ma tare da shi fa muke kawai dan mu ci abinci ba mu ma mun san bai da gaskiya mun san bai to dan me zaka kake tare da shi dan saboda ka samu wani abu da kuma karanta na a cikin wancan littafin lisan namu na wannan arba'una khata lil lisan a ciki wani ya yi magana ya ce sukan je wurin shugaba sai su gaya mashi suna tare su gaya mashi kalmomi masu daɗi masu daɗi kuma tsakaninsu da Allah sun san abin da suke faɗin nan a baki ba shi bane a zuciyarsu sahabin da aka tambaya Abdullahi bin Abbas ya ce to mu dai a zamanin manzon Allah muna lissafa wannan daga cikin munafici munafici ne haka wannan shine abin nan ɗinsu haka baya da za a ina ne ma me ya kawo mu nan ne to da aka waɗannan su kai furqanan ya kawo muku a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan kuma Allah zai yafe maku ya kankare maku muyagun ayyukan da kuka yi saboda mu ƴan adam ne saboda haka shi yasa aka ce ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar kuna yin kurakurai dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗaya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta in gafarta muku kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ku kuna kurakurai mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda in sun yi za su tuba su nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi masu muna fata Allah tabaraka wataala ya yafe mana dan tsarkin sunayensa saboda haka waɗannan sune za a yafe masu wa yaghfir lakum sannan kuma Allah ya gafarta maku wallahu dhul fadli azim Allah tabaraka wataala shine ma'abocin falala wanda take mai mai wanda yake mai girma Allah shine yake da waɗannan sifofi faqad bayyana Allah azza wa jalla Allah ya bayyana mana anna man ittaqahu wanda duk ya ji tsoronsa hasala lahu arba'atu umurin to zai samu azima zai samu al'amura guda hudu manya-manya, wanda duk ya ji tsoron Allah to Allah zai haɗa mashi abubuwa guda hudu manya-manya. Kullu wahidun minha khairun min duniya wa ma fiha. Kowane ɗaya daga cikin hudun nan duk sun fi duniya da abin da ke cikinta ko auna in dai za a yadda bai tsaya iyakan mu ji ba domin inda muna gane waɗannan abubuwan sosai kuma muka ɗauki wallahi mutum in dai saboda duniya ne zai faɗa da kai da sai ka sakan masa kawai in an zo saboda lahira ne zai faɗa da kai don kakkarasa nan ne ba za ka saki ba saboda ka san muhimmancinta wannan Allah ya bayyana mana cewa duk wanda ya ji tsoronsa hasala lahu arba'atu umurin azima Allah zai samu zai samu wasu al'amura guda hudu manya-manya kullu wahidun minha ku ji kowane ɗaya daga cikin hudun nan khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya inda za a gane wannan al'awwal na farko shi ne alfurƙan menene furƙan wa huwa al'ilmu wal huda shi ne a ba mutum ilimi da shirya da yawa mutane ba su ɗauki a ba su ilimi su gane alƙur'ani su gane sunan manzon Allah su gane abin da magabata suke fahimta game da waɗannan littattafan guda biyu bayan mun yi shi cewa shi ne hanya abin da in an riga an baka furƙan dama can wani aka ce cewa idan Allah ya so mutum shine in an samu tazkiyatun nafs shine a azurta ka da furqan furqan din nan ya zama in zaka faɗi sai ka ce qala Allah in zaka faɗi qala rasulullah in zaka faɗi abinda aka magabata suka fahimta daga qala Allah qala rasulullah wannan shine mafi girman kyautar da Allah zai mabawa ta sai dai fa yadda shine matsala mutum ya yadda a zuciyar shi abin haka yake shine matsala ranar na bada misali mutum ya kai shekara sittin yaro ya tambaye shi baba menene ka sani game da Allah ya ce manzon Allah ya ce ya ce shi ko bai san komi ba ya ce ai mu haka muka rayu a banza ba mu san Allah ba ba mu san manzon Allah ba ya ce to ko irinka da kai da irinka Allah tsine maku ku rayu ba wani abu da kuka sani Allah ya ce ba wani abu da kuka sani manzon Allah ya ce ku irin ka kai da irin ka Allah shi ne muku irin ku ba ku da amfani qazal uyun amfaninku a duniya ɓata ta kafin aje lahira muka ƙara karanta cikin wancan littafin ulul himma mutum ne ya shekara casa'in da wani abu ko casa'in da nawa ne da bakwai da shida da shida ya zo gaban mutane ya ce shekarunsa shida ne ya ce ko tara na wanta ya ce shekara ta ana gabatarwa haffa ya duka yana duki haka da aka zo ana gabatarwa kowa ya gabatar da kanshi kowa ya gabatar da kanshi ya ce ni suna na wane wane wane ina da shekara tara a duniya shekara ta tara a duniya aka ce tara aka kalli tsoho har ya duka alajaruna ya duka amma shekarar shi tara mutane suka yi ta mamaki ga shi dattijo sun san dai wannan ba zai karya ba amma abin mamaki mutum har ya duka ce shekarar shi tara a duniya aka tambaye shi me yake nufi yace na san kuna mamaki to ku bari in bayyana muku yace shekaru na yau casa'in da shida duka a cikin casa'in da shida ɗin nan ɗebe tara ya ce duk sauran a banza na raya suka wuce ban yi komi ba ban san me Allah ke so a wurina ba ban san ƙala Allahu ba ban san ƙala Rasulullahi ba ban san komi ba abin da na yi ta nema kawai duniya yadda zan samu matsayi yadda zan samu kuɗi na gama tara su ya ce amma yanzu na gano duk wannan aikin banza ne to bayan nan ne sai Allah ya taimake ni na koma yanzu duk magana ta in ce qala Allah duk menene in ce qala Rasulullahi akai nake rayuwa akai nake sa duk na kusa da ni ya rayu kuma ina kira akai shi yasa nake kirga wannan taran su ne masu amfani a cikin rayuwata banda wadancan da suka wuce a banza kun dan gane to mu lissafa nawa mu gani mu ga nawa ne masu amfani a ciki mu lissafa mu gani nawa ne wanda suke da amfani koko dai waɗancan ya mu auna mu ga guda nawa ne muke da su a cikin nan an kwatanta da irin wannan magana to saboda haka yace sun wuce waɗancan a banza kuma ba za su dawo ba to shi yasa yake ganin tara kawai gare taran nan su ne wanda yake sa rai za su amfana za su amfane shi a lahira ya fito saboda haka a ba mutum furqan mutum ya samu yanda zai tantance wa huwa al-ilmu wal huda shine a ba mutum ilimi da shari'a alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wad-dalal kun gani wanda mai wannan ilimin da shiriyan daga nan zai iya bambancewa tsakanin shiriya da bata wal haqq wal batil wal haqq wal batil ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da ƙarya wal halal wal haram ya bambance tsakanin halal da haram idan mutum ya samu wannan ya gama samun wannan shikenan an samu guda daya to auna ka gani kuma ka auna kan mu mu fara da kanmu kada ma ka tafi neman wani ni in auna kaina kai ka auna kanka mai saurare shi auna kai shi mun samu wannan mun samu wannan ilimin da zai iya sa mu bambance tsakanin gaskiya ga gaskiya mu bambance mai shi zai iya gane shiriya zai iya gane bata ku duba fa yanzu musulmai ne da yawa wani za a yi mai magana fa addinin nan sai ya ce wai lalube ne bai gane ba a tambaye shi arkanul islam bai sani ba arkanul iman bai sani ba menene ma cikakken ma'anan kalmar shahada ma bai sani ba kawo mana kalmar shahada menene ma'anar ta sai ce ba sarki sai Allah ko ranar idi sai da na wuce wani masallaci mai hudu ba mai wa'azi ne ke cewa tare da kai yana cewa ba sarki sai Allah shine ma'anar kalmar shahada to sarkin Zaria ba sarki bane sarkin Kano ba sarki bane sarkin sarkin musulmi ba sarki bane sarakuna ne Allah ya ba su matsayi ya ba su shugabancin al'umma sarakuna ne masu daraja hamma akwai mai daraja ta kaza a maki sarakuna ne amma ba su aka ce a bauta mawa ba don haka in an zo ba su ake nufi ba kalman shahada ma'ananta babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ba sarki ake magana ba ga sarakuna nan muna da su masu daraja sau da haka sai a ce babu a kore to haka fa mutum zai fassara ta wani haka yake fassara ta har ya mutu in an ce rukunanta guda nawa ne ce bai san su ba sharuɗanta guda nawa ne bai san su ba muhammadun rasulullah tana da fassara sallallahu alaihi wasallam ga ma'ananta ga rukunanta ga sharuɗanta su ma sai an san su bayan na a tattara gaba ɗaya me ke rusa su yaya za a yi mutum ya koyi abin da ke warware alwala bai koyi abin da ke warware kalmar shahada ba bayan ita kalmar shahada in ta warware har alwala ta warware idan yanzu mutum ya yi alwala sai ya yi wani abu da ya warware kalmar shahada in dai alkali ya masa hukunci ya komi na shi ya warware alwalla ta warware musuluncin ya warware auren shi ya warware ba a gado baya gado ba a sa shi makabartar musulmi in ya mutu musulmi ba za su mai sallah ba za su mai addu'a ba za a sa shi a makabartar musulmi ba duk wannan hukuncin ya haushi hajjin shi da umrar shi da azumin shi da ibada shi da duk ta ɓaci saboda yayi ridda to kuma bai kamata ya san wannan ba bai kamata ya san abin da zai rusa wannan ba sai mutum ya ce wai lalube ne musulunci ya ce lalube inda lalube ne me yasa aka aiko manzon Allah ya koya mana ba lalube bane gaskiya ce an zo an bayyana gaskiyar in ka sani ka sani in baka sani baka kama nema an taba zuwa wajen maganar siyasa ana maganar siyasa wani ke gaya man sun yi ma dan uwansu magana suke ce mashi ran kai da wannan karan fa siyasar nan ya kamata ta canza ya kamata kowa tun daga abin da ya fito fili kamar yadda aka yi mana a Kaduna ai siyasa muka yi ta musulunci ta zo ta zama kuma banza siyasa muka yi ta addini tunda an zo waɗannan sun taso za su zaɓi ɗan uwansu don a murƙushe musulmi mu ko muka tashi muka ce ma al'umma yanzu duk wani abin da ke tsakaninka na taɓa gaya muku nan wasu daga cikin malaman makaranta suka ce abadan su ba za su yi zaɓe ba don saboda an ɓata masu rai ai an sallame su aiki na ce kamar mutum ne ka kwatanta kana da gona iyayenka na da gona kai ma kana da gonaki sai aka kwace ma guda sai kwace ma guda ɗaya yanzu kuma sai ga ga abokan gaba sun kawo maku farmaki wanda abokan gaban nan in suka zo su kashe ka su kashe ƴaƴanka ko kuma su ci mutuncin ƴaƴanka da iyalanka da iyayenka a gabanka su kwace maku gonakinku sauran yanzu kamata yayi ka bi maganar shi ku yi fada ku kore su sannan ku dawo ku yi fadan ku na cikin gida ko ko kamata yayi kai fada ka ce ba za ku yi ba ka zuga mutane ka ce kada a yi har sai an zo an maku wannan cin mutuncin amma duk da haka bai gane bai ce ba zai yi ba auna ku ga misalin kana da faɗa kai da mutum personal wannan na kai da shi ne ya zo ya umarni ku yi abin da gaba ɗaya zai amfani kowa sai ka je ka yi wannan in ya so da gaba ka dawo ku ci gaba da faɗan ku na wannan to mai domin gona ɗaya yanzu faɗa ya dawo ni da kai yanzu mun gama wancan na gaba ɗaya yanzu mun dawo haka ba muka ce wa mutane kuma aka bi aka yi to ya kwace gonaki duka dai ya dawo ya kwace na akwai sauran gona ba ai ba a to ba manufa aka kalla ba ai manufa in dai aka kalli manufa kai ka gama naka ai ai mu bari ai mana cin kaca da gangan muna gani ai shi ne amma in kai iya abin da kai ba kai saboda Allah bane dama kai saboda Allah fatar da muke kuma Allah ya sa a fahimci abin a gyara ai yanzu na fi gama faɗi ba ba wani dan adam da bai kuskure to in kai kuskure ka gyara kafin rayuwarka ta kare shine babban ni'ima ba shi bane to saboda haka wannan shine abin da za a kalla dan haka in ka tashi kallon wannan shine zai sa ka fahimci menene kake fahimta ina ne alhuda wal furqa bin nan su yufarriqu saboda haka sai ai wannan wal dalal wal haqq wal batil wal thani nabi wal thalith guda biyu ne hada suke shine takfiru sayyi'at sai akan kare mutun zunubi an yi zunubai an yi kuskure a kankare wa maghfiratul zunubi da yafewa a kankare a yafe ba za a tono ba a tuna wata ran wa kullu wahidun minhuma dakhilun fil akhar kowane ɗayan su ya shiga cikin ɗaya inda itlaq in aka hada su gaba ɗaya in aka ce an kankare ma zunubai to ya shiga cikin gafara an ce ma an gafarta ma sai za kankare ma zunuban sannan ka gafarta ma shine inda za a ce kawai in an faɗi ɗaya ya tsaya wani ɗaya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a kaman dai ka'idan mu idan sun rabu kowa na ma'anar in sun hadu kowa da ma'anar shi in sun rabu ɗaya ya tsaya ma ɗaya kamar aka ce musulunci sai ba a ce imani ba shikenan musulunci ya hada aikace aikacen zuciya da aikace aikacen gabobi shikenan sai a ce duka biyun ne wannan kenan idan aka ce imani ba a hado da musulunci ba imani ya hada itiqadul qalbi al'amalu bil jawarih ya hado dukkanin shine idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa ya fito to wannan shine wannan kenan wa indal ijtima sannan lokacin da suka hadu wuri daya sai a fassara su shine maganar da na fassara yanzu ko in an san ka'idan an zanta da ni ne kai sai in rubuta gefe dan wasu bai ka'idar da su ba ka'idar a wani wuri muka yi ta cikin can usul to shine nan aka ce akwai abin da yake idza istama'a iftaraqa wa idza istama'a idza iftaraqa istama'a ko na mai ta ma'a dai ne ko idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a eh idan ka hada su wuri daya kowa ya zo to kowa yana matsayin kanshi idan daya ya zo sai wakilci daya idan kawai ka ce al-islam baka ce imani ba dan ka ce al-islam wal iman ka faɗi biyu to in ka zo fassara islam sai ka ce islam ya ɗauki aikace-aikacen gaɓoɓi wanda za a yi kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji kai sauran ayyukace-aikace da sauransu wanda ake da abin nan ba ya fito ko sai ka ce to amma imani shi kuma ya haɗa ayyuka na zuciya shi kuma wannan alkhawfu arraja alkhashiya alkhudu at-tadhallul al-inkisab as-sabru at-tawakkul ash-shukru duka suna cikin amalul qulub silsila min amalul qulub ya fito to kaga wannan idan aka zo sai a ce to idan ko suka zama ɗaya ne ya zo abin nan ba to idan suna tare kenan kaga sai ka fassara wancan da wancan to amma idan aka ce al-iman kawai aka wuce to sai ka hada shi duka ya hada amalul qulub da amalul jawarih idan aka ce al-islam shi kadai ba kawo imani ba to in ka tashi sai ka kawo a amalul qulub sannan kuma ka kawo a amal aljawarih ya fito to shine nan su ma aka ce idan aka ce sayyi'a da magfira idan suna tare to sayyi'a ga ma'ananta za a kankare ma mutum zunu ga magfira ita kuma sai a a rufa asiri eh eh na eh ban ji ba aina anan eh takfiru sayyi'at ne wa maghfiratu dhunubi shine kankare miyagun ayyuka da kuma yafe rufe zunuban a rufe su a rufe kada tono wa kullu wahidun minhuma dakhilun fil akhar duk ɗaya yana shiga cikin ɗaya inda al-itlaqi in aka faɗi su kawai haka nan kai tsaye wa inda al-ijtima amma in suka faɗi su wuri ɗaya yufassiru ay takfiru sayyi'ati bidh-dhunubi as-sagha'ir sai a fassara kankare zunubai sai a ce ana nufin zunubai kanana kenan in suna tare wa maghfiratu dhunubi bi takfiril kaba'ir sai kuma a fassara shi kuma maghfiratu dhunubi kankare manya manya idan suna haɗe amma idan suna in aka faɗe ɗaya aka abun nan ɗin su to shikenan sai a ce kawai ɗaya ya tsaya idan idan ɗaya ya zo ya haɗa duka waɗancan ne a kankare ƙananan zunuban a kankare manya yake ne amma aka kawo ɗaya aka ce takfir wal wal magfira at-takfiru sayyi'at da magfiratu dhunubi aka faɗe su ɗaya to sai a ce ma takfiru sayyi'ati shine ya ta zunubai ƙanana sai a ce magfiratu dhunubi ya ta manyan zunubai walladhina yastanibuna al-kaba'ira wal fawahisha illa al-lamam sai aka ce inna rabbaka wasi'ul maghfira eh alladhina yastanibuna al-kaba'ira menene ma'aya eh kai zo da za na ayan namun da bata zo ba haka dai to dan haka waɗannan kenan arada na kuɗa abin da za a samu na dalilin wannan shine al-ajrul azim wa thawabil jazil shine za a samu lada wadda take babba da sakamako mai yawan gaske za a samu sakamako mai yawa can an sa wata nan ba aka ce unzur tafsir tafsir karimur rahman fi tafsir kalamil mannan sa'adi wanda mun sha magana kai saboda haka in an ce abu na kudu da zai samu cikin waɗannan idan mutum yana da takawa gudu za ka rike ibrahim الرابع نقول شيني الأجر العظيم والثواب الجزيل لا دام جنما دكما ساكمكم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا قوة دكما بعد جسيادة الله اتقوا الله وآمنوا برسوله كي إيماني دا الله تبارك جسورا الله تبارك وتعالى كي يا الله تبارك وتعالى وآمنوا برسوله كي إيماني دا من الله manzon da Allah tabaraka wata'ala ya turo ya ce ku bi dokoki to ku bi yutukum kiflayn min rahmati zai ba ku linki biyu na rahama idan aka yi haka zai ba ku wannan ya linka muku ga goge manyan zunubi ga kanana ga manya wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi sannan kuma Allah tabaraka wata'ala zai sanya muku wani haske da za ku rika tafiya da wannan hasken kuna tafiya ga haske bisa haske a ba ku duka abubuwan da kuke bukata sannan wa yaghfir lakum sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai saboda haka wannan kenan kaga za a yafe wancan a yafe wannan wa qala azza wa jalla aw man kana maitan shin wanda ya kasance matacce ne da can fa ahyaynahu sai muka raya shi wanda baya kan shiriya kenan da wannan ana kwatanta shi da matacce ko da yana yawo waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas sannan muka sanya mashi wani haske da yake tafiya da hasken a cikin mutane kamar yanzu ana tafiya cikin duhu kai ko ga ka da fitila kana haskawa ai kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha ka kwatanta wannan da wanda yake cikin dufai wanda ba zai fita daga cikin duhun ba kullun yana ciki dulum dulum كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هكذا aka kawata ma kafirai abinda suke aikatawa mara kyau ba sa iya gane daidai kullun suna nan cikin bata yanzu ko da yanzu ne a ce misali a ce yau kun zo ga wani wuri katon hall ne aka cika shi da kuɗi aka cika shi da da dollars aka sa dollars a nan can aka sa wane ne can aka sa wane ne duka aka cika buhunna buhunna amma cikin duhu ne kuma baka taba shiga ba sai aka ce kai ne wakilin mu je ka ɗauko mana buhu biyar daga cikin waɗancan buhun nan amma akwai buhun naira ma akwai buhun saifa akwai buhun kaza amma je ka zaɓo shikenan wancan su ma group din su aka zaɓo shugaba ɗaya ya ɗauko masu wannan group guda aka ɗauko shugaba ɗaya aka ce ɗauko masu kowane mu group goma aka ce buhunna ne guda goma amma akwai buhun dala an rubuta dollars a jiki akwai buhun naira naira biyar biyar aka za a ciki sai naira akwai saifa akwai wane ne duka kuɗi da ka sani an zuwa ciki amma kowane ga wakilin su ya shiga ya ɗauko masu kuma duhu ne dulum sai mu da kake wakiltan mu sai muka gano ai an baka ka shiga da torchlight wanda za mu sa ran ka ɗauko mana ka ɗauko mana naira biyar biyar kowa zai je ya shiga ciki ya lalubo wanne ya fi a ciki ya ɗauko mu kuma mun san kai ka shiga da fitila dakta kana ganin hankalin mu ba zai fi kwanciya ba mun san sauranta duk mun ga an caje su ba mai fitila kai ko an caje ka an bari ɗaya fitila kana nan mun san kana da fitila ko ko ka ɓoye ta ciki kafin ma a yi rabon ka san inda da kaje za ka sure ta wurin ka haska ka ɗauko wa ya fi kwanciya hankali wajen shugabansu na bisauri wa fi kwanciyar hankali a shugabansu da ke wakilta su masu fitila shi yasa nan misali ne nake son gaya mana shi yasa mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fi kowa kwanciyar hankali saboda annabi sallallahu alaihi wasallam na farko shi yafi kowa daraja cikin manzannin Allah da aka aiko ulul azumin nan ma shine gaba dan da aka zo cikin ulul an zabo su an aiko su su 310 aka zo aka ɗauko waɗannan asalin yawansu dubu ɗari da ma ashirin da hudu ko aka zo aka zaɓo ɗari uku da wani ba ciki a ciki aka zo aka zaɓo guda ɗari uku da nawa ne ma da sha hudu sha uku ɗari uku da sha uku ko cikin dubu ɗari da ashirin aka ɗauko na da ɗari da ashirin da hudu dubu ɗari da ashirin da hudu aka zo aka zaɓo guda ɗari uku da sha uku a ciki aka zo aka waro ashirin da biyar a ciki aka waro biyar su ne ulul azumi a cikin biyar din na aka wari aka ware guda biyu su ne khalilani annabi ibrahim da annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga nan kuma aka zabi annabi shine na farko shi za a ba a shafa'atul uzma kuma Allah ya taimake mu muna mabiyansa wa yafi mu jin dadi inda mun gane kuma sannan shine na ƙarshe duka wanda ya zo duk abin da zai zo a bayansa sai dai a bi shi ba a koma a ce ai abi abin da annabi musa ya zo da shi ko abi abin da annabi Isa ya zo da shi ko a zo abi annabi abin da annabi Dawud dukkansu abin da suka zo da shi nan dole sai dai ya bi ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai dai abin nan ne ko da wancan in ba daidai yayi ba da abin da aka ba su ba za mu bi ba in ana son mu bi wani abu cikin abin da suka zo da shi dole ne sai in an tabbatar da shi cikin Qur'ani ko kuma ta harshen manzon Allah ya ce mu ci gaba da yi amma in ba haka nan ba zai yi ba to ashe ko kaga ba za mu yi shakka ba sai dai in ba mu rike ba ba za mu yi wata tantama ba sai dai in ba mu bi ba amma in mun riga mun bi kenan magana ta kare ya fito to saboda haka wannan shine haka in an samu wannan shikenan to ka kwatanta wannan wanda shi yana tafiya cikin duhu wannan na tafiya da haske wannan na tafiya cikin duhu ka ka ka, ka kwatanta laysa bi kharijin minha saboda haka kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun haka aka kawata ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa to ina ganin nan namu tsaya ko na asamin ashara ko eh saboda me saboda ka gan shi gajere eh to ayi shi din asamin ashara at-taqwa tasmuru himayatal insani min darari shaytan ai kadan ne ba komai yafi zai dauka minti da asamin ashara goma sha takwas at-taqwa tasmuru himayatal insani min darari shaytan taqwa wannan takawan tana haifan mu mutum mutum ya samu kariya shedan ba zai iya cutar da shi ba to kaga mutum yana da takawa yana ta yin askar yana ta yin abun nan kai abu wannan sai gobe saboda akwai jonin da zamu jona mai karshen ta mu kawo wasu abun nan mu bar shi zuwa gobe insha Allah in kaddara Allah lana albaka to na wato wato abu sai da da wani abu a jona mai wani abu gobe kara mai karfi ko muna da kisoji da za a jona mai sai ya joni ya kara karfi insha Allah ta'ala naktafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين